بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na talata bakwai ga watan Rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da biyar ga watan Mai shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi addal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا الخير إما من تابا وانشان دنشي أتجان السماوي ينا تنبيا مي كما دشاغو بيشي me Aisha ke da shi na wani falala da har za a tsaya ahalu sunna suna yabanta suna faɗin darajoji da martabanta da kimanta ga wasu matan manzon Allah nan wanda sun fi da daraja masu ɗimbin yau kuna gane maganganun da yake ko shine wala ya ce kai kai ya hankali ai Aisha mai tarin darajoji da falololi ce mala ya ce wa min adilla ala fadliha min sunna karatun da ya gabata mala ya kawo mana dalilai da ke bayyana mana darajoji da falalolin Aisha cikin Kur'ani ko? Tumala ya ce ga sunna. Ma sabata fi sahihaini hadisin da ya tabbata cikin Bukhari da Muslim min hadithi Aisha ta radiyallahu anha a hadisin sayyida Aisha Allah ya ƙara mata yarda annaha qalat Aisha ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawman wata rana ne annabi ya ce ya Aisha هذا جبريل يقرئك السلام هذا جبريل عائشة غا جبريل يقرئك السلام ينا مك سلما قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته wannan daraja ne ko ba daraja ba ne mala'ika jibrilu yi ma aisha sallama aisha ta karɓa sallaman jibrilu waye isar da saƙon manzan Allah ne ka san wanda take ta wannan darajar in ka san wanda mala'ika ke sallama tana ansawa wanda ba Aisha ba faɗa mana tara mala ara ina fatan mun gano wannan da kyau ya tana ganin abin da mu ba ma gani shiwa yana ganin abin da mu ba ma gani ture da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ita ba da gaji birilu ba amma ta ji sallaman wa Jibril ta bakin wa, ta bakin annabi, ina fatan mun gano wannan da kyau, Allah ya sa mu dace. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari fitar da shi a kitabu Fadail sahaba babu fadli Aisha radiyallahu anha ka karanta Fathul Bari a mujalladi na 8 shafi na 106 a lamba hadisi na 3778. Muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabu Fadail sahaba a babun fi fadli Aisha radiyallahu anha a mujalladi na hudu lamba disi na dubu ɗaya ɗari takwas da casa'in da shida Allah ya sa mu dace. Wa an abi Musa al'ash'ari radiyallahu anhu ƙala daga abu Musa al'ash'ari Allah ya ƙara mashi yarda ya ce, ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce, kamuna minar rijali kathirun cikin mazaje da yawa sun cika fum babu ge, babu wani gibi sun cika sun cika sun tumbatsa walam yakmul minan nisa babu waɗanda suka shiga suka cika cikin mata illa maryam bintu imran sai maryam yar imran mahaifiyan annabi isa wa asiya mar'atu fir'aun da asiya matan fir'auna wa fadlu aisha alan nisa kaga falalan aisha kan sauran mata ka fadlis sarid ala ta'am ala sa'ir ta'am kaman falalan sarid ne wani abinci ne mai daɗi na larabawa akan sauran abinci ina fatan mun gano wannan da kyau wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a kitab fada'il sahaba babu fadli aisha radiyallahu anha karanta fatul bari a mujalladi na bakwai shafi na ɗari da shida lamba hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da saba'in da sittin da tara wa jizul akhir min hadis min al hadis huwa qawluhu fadl aisha ala nisa akhrajahu al bukhari aidan min tariqi anas bin malik fil bab nafsi a lamba hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da saba'in muslim ya fitar da wannan hadisin a kitab fadail sahaba babun fi fadail aisha radiyallahu anha Allah madaukin sarki ya sa mu dace وعن هشام بن عروة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتفقد يقول annabi ne cikin dare zai nemi Aisha bai giganta ba sai ce aina anal yau mun gano wannan annabi ne bai da lafiya sorry annabi ne yana cikin rashin lafiya ya tafaqqadu sai ya rika bincike yana aina anal yau yau ina nake aina ana gadan gobe sai ina mun gano wannan kyau ko istibda al-yawmi Aisha yana ganin ranan Aisha ya mai jinkiri bai zo ba qalat falamma kana yawmi ubiqabada Allah baina sahari wa nahari lokacin da kwanan Aisha ya zo sai Allah madaukin sarki ya dauki ran annabi yana runguma kirjinta mun gano wannan da kyau ko wannan ba daraja bane mun gano wannan da kyau kai ka ji annabi ya mutu a hannunka mana kai tijani a samawu ko ka kai innanka zai yiwu lala lala Allah ya sa mu dace wannan hadisi ma ya ce rawahul bukhari al-imam al-bukhari ya tada shi a kitabu fadail sahaba babu fadl aisha karanta fatul bari a juz'i na bakwai a shafi na ɗari da bakwai a lamba hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da saba'in da hudu Muslim ya fitar da wannan hadisi a kitab Fada'il Sahaba babun fi Fada'il Aisha a mujalladi na hudu shafi lamban shafi na dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in da uku aka a jiz'i na a lamba hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da arba'in da uku Allah ya sa mu dace. Mala yake cewa wa an Hisham bin Urwa daga Hisham ɗan Urwa ƙala kanan nasu yatahayyarau yatahayyaruna bi hadayahum yawma Aisha sahabbai za su kawo kyauta kirdado suke yaushe ne ranar kwanan Aisha a ranar girkin Aisha suke kawo kyauta saboda kowa so yake in ta yi besho wajen manzon Allah ya ƙara shiga kun gano wannan da kyau ko qalat Aisha Aisha ce fashtama'a sawahibi rannan sai kishiyoyi na suka taru ila ummi salama a sasan ummu salama فقلنا سكتي يا أم سلمة يا كي أم سلمة والله إن الناس يتهرون بهداياهم يوم عائشة هو بكي دور متانن غري إما دان الهيري ذاس أيكو جدن باس أيكو أرانن جركن كوا سرانن جركن عائشة با وإنا نريد الخير كما تريده عائشة أيو ما منا سان الهيري كما يند عائشة تكي سو من gano wannan nake ku famurri rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sauraka ki umarci annabi an yi amuran nasa an yi hadu ilaihi haisu kana mutane su riga kawo kyauta duk inda yake au haisu ma dara duk kawai su ta kawo kyauta daina neman yaushe ne zai dace da ranar kwanan Aisha qalat fa zakartu zalika ummu salma lin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ummu salma sai ta gaya ma annabi qalat fa a'rada anni da na gaya mai sai kau da kai falamma ada ilayya da ya dada fuskan shi inda nike zakartu lahu zalika na ƙara mai magana fa arada an ya kau da kai falamma kana salisa da ya ƙara dada kanshi a karo na uku zakartu lahu na ƙara ambata mai cewa ka gaya ma mutane su daina kawo kyauta su rika kawo kyauta a duk inda kake bai ba sai ranar kwanan Aisha ba fa qala sai annabi ya ce ya ummu salma la tu'zini fi aisha kar ku cutar da ni game da aisha fa innahu wallahi ma nazala alayyal wahayi ci ina maku rantsuwa da Allah wahayi bai taɓa saukan man ba wa ana fili hafi mar'atin min kunna ghairaha ina lallaba a mayafin wata daga cikinku tare da ita in ba Aisha ba kun gano wannan kau da kai annabi yake karya faɗi wannan su koma su yi me su damu su ji haushi Mucin da ta matsa sai a faɗi. Ina fatan mun gano wannan da kyau ce, ku cutar da ni game da ita. Magana ya ƙare ko bai ƙare ba. Allah ya sa mu dace. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a kitabu Fada'il as-Sahaba babu fadl Aisha karanta Fatul Bari jalladi na bakwai shafi na ɗari da bakwai lamba hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da saba'in da biyar. Wannan falala ne kowa falala ba ne. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل Nabi ne ya aiki Amr ɗan As ya jagoranci yaƙin zata salasil, ƙala fatetuhu, yanzu misali ku lura da wannan, ina sa Khalid, ina sa Ali, ina sauran, waka naɗa nan, Amr ɗan As ne kuma, shi sa naɗa muƙami ko, kwacewa na jagoranci kaza ko, a musulunci duk wanda ake tare da shi ya dace za a iya sa shi. Kun gano wannan da kyau ko? Ba kujeran alƙalanci ba ne a cewa ya sai wani sai wani. wannan gaba ɗaya ba musulunci ba ne, musulunci ba haka manzo Allah yake ba, in naɗa mukami za a riƙa to da abubakar za a riƙa ba kenan, domin shi ne second in command. Amma ji yanzu wannan jagorancin wa aka sa, amur ɗan as, isa ƙwaƙwalonku ya riƙa saita muku abubuwa, Allah ya sa mu dace. Ƙala fatetuhu, amur ɗan as ya ce sai na zo wajen annabi faƙultu na ce ayyun nasa habba ilaik cikin mutane wa fa kafi so kun san abin da yake so a ce shi cin da shi aka ba mukami yanzu kun gano wannan da kyau ko mutane haka suke wani an ba wani mukami yanzu sai ɗauka wai an fi son shi ne ayyun nasa habba ilaik qala sai annabi ya ce aisha aisha na fi so qultu minar rijal nace to cikin maza wannan mun je wajen mata yana sa ran a ce shi ƙala abuha sai ce babanta na fi so. Makana wannan da kyau ko? Kulti sun ma man na ce to in abubakar ya ci wannan to sewa ƙala ce sun ma Umar bin al-Khattab. Sannan Umar ɗan Khattab. Fa'adda rijalan, ya ce sewa aka ce sewa ne, sewa daidai ji dai abin da ba ne bane sai jarun da nan shi gaba. Rawahul Bukhari, wannan hadisa al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi, a kitabu fada'ilu sahaba babu ƙaunin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a babin da ke bayani akan faɗin annabi lau kuntu muttakhizan khalila da zan ɗauki wani badaɗai lattakhasta ababakarin khalila fatawul bari mujallidi na bakwai shafi na sha takwas lamba hadis na dubu uku da ɗari shida da sittin da biyu muslim ya fitar da hadisi a kitabu fada'ilu sahaba babu min fada'ilu abubakarin a mujalladi na uku lamba hadis na dubu biyu ɗari uku da tamanin da hudu Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Ila gairi zalika min al-ahadis dalla ala fadliha malai ce kai akwai ba hadisai birjik waɗanda suke nuni zuwa ga falalan sayyida Aisha wa sabqiha da kuma cewa Aisha na gaba da kowa wa uluwi sha'ani hafi dini da kuma maɗaukakin daraja da matsayi da martaban Aisha cikin addini wa azim makanatiha da girman matsayinta inda Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wajen annabi wa fi haza akbaru raddin ala hazar rafidi wannan babban raddi ne da ya tunkuyi bakin wannan ɗan shi'a alladhi ya tasa'alu wanda ya zo yana tambayan dan menene ake gan darajar Aisha to kaji dalilan mukabiran yana sane da su makiyin Allah girman kai yasa shi yake musu li ayi shay'in istahaqqat Aisha hadha taqdir kun ji maganar da yake cewa da wani abu ne Aisha ta cancanci wannan girmamawa da wannan daraja da matsayi da ahlus sunna suke bata fa naqulu lahu sai mu ce lima thabata min fadliha ala lisan rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda abin da ya tabbata a harshen annabi dangane da falalanta وتفردها بتلك المناقب العظيمة da kuma tafarruduha kaɗaituwan da Aisha ta da waɗancan falololi masu girma allati lam yusharik ha fiha ahadun min ummahatil mu'minina wanda babu wanda daga cikin iyayen mu'minai wanda ba ita ba wacce ta samu wannan falala a da Khadija radiyallahu anha in ba Hadiza ba fi taslimi Jibril alaiha wajen yin sallama ga mala'ika Jibril da yake zuwa yake yi kama huwa thabitin fi sahih kama yadda ya zo cikin bukhari ita kanta khadija malaika jibrilu yana mata sallama wannan hadisi karanta fatawul bari karanta sayyid bukhari kitab fadail sahaba babu tazawwa tazwijin nabi sallallahu khadija wa fadliha fatul bari mujalladi na bakwai shafi na 133 da shafi na 134 lamba hadisi na 3820 haka muslim ya fitar da hadisin a kitab fada'il sahaba babu fada'il khadija mujalladi na 4 lamba hadisi na 2400 da 32 Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mala ya ce wa amma ƙaunar rafidi, dangane da maganan wannan ɗan shi'a, wa fi hinna ai ummahatil mu'minin cewa ai a cikin ma iyayen mumine man hiya afdalu minha akwai wacce tafi Aisha falala. Sai ce bi tasrihi Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai annabi ne ya fito fili ya faɗi wannan maganar. Kun tuna ya faɗi wannan magana a baya ko? ya ce cikin ai matan annabi akwai wanda mata ma Aisha kuma annabi ne ƙarare zai faɗa to don mi'alu suna suka damu kansa Aisha Aisha Aisha dai. Mala ya ce fala Allahu yuridu bi zalika Khadija radiyallahu anha. Matan da yake nufi cewa cikin matan annabi ta ma fi Aisha to tsammaninmu Khadija yake nufi. Wa haza ghairu musallam. Malai ce wannan magana ne wanda ba mu sallama ba. Falmufadala baina Khadija wa Aisha mahallu niza'un kabirun bainal ulama'il muhaqqiqin. Malai ce dangane da fifiko tsakanin Khadija da Aisha fage ne da malamai suka kai suka komo suke jayayya mai tsawon gaske amma malamai muhaqqiqai ba waɗannan masu habba wa dabba ba. nan kar ku manta a can farkon karatuttukan nan malam ma ruhail yana mamakin wai wata jami'a ne da karambani ta ba wannan mashiririci wai phd ya ce hata tsarin rubutun ma duka a kuskure ya yi shi kuma mutumin da a digirin farko ya rubuta me project a digiri na biya ya me digiri na uku ya yi me duk ya yi waɗannan rubutun amma ya kasa rubuta wannan littafin daidai mun gano wannan to thesis din shi da yake rubuta wa ke duba mashi ko shi ke duba abin shi mun gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye wa zalika anna al ulama al muttafiqun ala anna afdalu nisa al umma mala yake cewa duk malamai sun hada kan cewa matan da suka fi kowa falala cikin wannan al'umma Khadija wa Aisha wa Fatima waɗannan ukun cikin wannan al'umman sun fi kowa sun maktalafu ba da zalika bayan nan sai suke saɓani fil mufadalati baina hunna radiyallahu an hunna to cikin ukun nan wa tafi wata gano wannan da kyau ko cikin ukun wa tafi wata ya ƙuli shekul islam ibn taimiya shehun nan na musulunci ɗan taimiya yake cewa wa afdalu nisa'i hazil umma khadija macen da tafi kowace falala cikin wannan al'umma khadija ce wa aisha da aisha wa fatima da fatima wa fi tafdili ba'dhunna ala ba'din niza wane ce wance ta falala to malamai sun kai komo sun kai sun komo akan wannan ibnu taymiya ne bige cewa malamai sun kai sun komo ba wannan islamiya ba mun gano wannan da ke ko dan taymiya da kanshi wanda ko duniyan ilimi ta san shi masoya da makiya musulmi da kishiyoyinsu karanta majamu'ul fatawa a mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da casa'in da hudu yamma barin gaya muku ku ga irin wannan abubuwan da ake faɗi ɗalibin ilimi zai je ɗauko majamu'ul fatawa mujalladi na uku ya buɗe wannan shafin in ya gani to in bai gani bai duba gaba kaɗan ko baya kaɗan zai gani yana gani ya karanta da wasu bayanan har abada in ya zama malami ko to wannan kalma haka zai zai ɗauko ta ya ce a cikin majmul fatawul kubra taba'a kaza taqiqin wani ai san da ya karanta littafin ya gani ai san da yake halatta tasil abin ya riga ya zauna kwakwalwan shi ran da ya zama malami kawai ambaliya za a ji a bakin shi kawai amma wai san da ka zama malami sannan ne zaka je kasuwan kurmi da buhunka ka ciko littattafai a wannan sai dai irin yadda 'yan siyasa yanzu suke yi ya je wata islamiyya a Sudan ko a Misra ya wata shida a ba shi certificate shi ma ya dawo ana ce mai shiwa ana ce mai share ina fatan mun gano wannan da kyau to Allah sai dai wannan shine sai tafi kantin kasuwan kurmi ko kuma dama a misar ne ko sudan ya zo da littafan shi ya ware wata katanga a cikin gidan shi kawai ya mata kanta to duk wanda ya shigo na ce a shi ma wannan babban masani ne shekantakan da suke kenan abuja ga su nan shine wani ya je zai mala albani irin wannan sai mala yake cewa ne kai dakta ne ya ce eh wannan daktan da ake ce maka tsakaninka da Allah a wata shida kaje kai shi ce na na wata shida karatu ne da aka yi da yace to dan Allah addini ne ka raina ka je Sudan a wata Islamiyya kai wata shida ka dawo yanzu shi da kai shi ce kuma fa gaskiya ne kullum yana kan intanet yana binciken littattafai da turanci irinsu ne sai su ɗibo gatsuwa samin sai su kawo zai ce ai wani ma malami ne in ya fara magana a malantan sai ga wannan ya kamata a nemo wani malami ya ƙara mai talƙinin kalma don ya kusan barin musulunci irinsu wannan tijjani a samawi ɗin nan kenan mashiririci ne kawai Allah shi kiyaye wasu ila shekul islam ibn taimiyya an khadija sai aka mai ibn taimiyya tambaya dangane da khadijatul kubra wa aisha da aisha ummayyil mu'minin innonan muminai ayyuhuma afdalu cikin biyun wace ta falala fa ajaba sai ba da ansa bi anna sabaka khadija kun ga shiga musuluncin Khadija a farko, wata asiri ha da tasirin da Khadija ta yi, fi awwalil Islam a farkon musulunci, wa nasruha da taimakon da ta yi addini, wa qiyami hafi dini da tsayuwan daka da ta wajen addini, lam tu shariku hafihi Aisha. Aisha ba ta musharaka da ita a wannan ba, sanda Khadija ta wancan dagan ba Aisha. wala gairi ha min ummahatil mu'minin sauran iyayen mu'mine ma ba wanda ya musharaka da Khadija a wajen wa tasiru Aisha fi akhir islam shi kuma tasirin Aisha a ƙarshen musulunci wa hamlid dini da ɗaukan addini wa tabligihi da isar da shi ilal umma zuwa ga al'umma wa idrakuha min ilmi da riskan ilimi da ta yi malam musharik hafiya Khadija Khadija ba ta musharaka da ita a nan ba wala ghairuha min man tamayyazat bihi an ghairuha ba wacce ta yi musharaka da Khadija a wannan dagan da Aisha ta yi kaga Khadija ta dafe farko Aisha ta dafe ƙarshe ina fatan mun gano wannan da kyau iyakan inda ya tsaya kenan in ka ce wannan ta fi sai a ce da wani ma'aunin ka auna ita wannan ta dafe farko wannan ta dafe ƙarshe ibnu taymiya ne fake wannan magana ina son ku gane. Amma yanzu Ibn Taymiyyah ya magana sai a kwaso irin waɗannan mashirmanta su Tijani As-Samawi sai a kawo irin abin da Usaimin yake faɗi kenan fa a cikin littafin shi yake cewa mutum zai je karatu da kwana biyu an jima zai zo je shine Ibn Taymiyyah shine Bin Bas shine Albani shine kaza mun karanta da ku anan Allah madauke sarki shiryar da mu wannan bayani ya ce yana cikin majmul fatawa mujalladi na hudu shafi na 393 wa qala ibn hajar amma shi ko ibn hajar ya ce wa qila in qa'adal ijma ce wasu malamai sun ce ijma'i ya hadu ala afdaliyati fatima cewa cikin ukun fatima ne a farko wa malin sai ce wa baqiyal khilaf baina aisha wa khadija sai sabani ya rage tsakanin aisha da khadija ibn hajar ya faɗi wannan a fatawar bari mujalladi na bakwai shafi na ɗari da tara wa fi sharhi hadis abi huraira amma malam da ya zo sharhin hadisin abu huraira anna jibrila atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa mala'ika jibril ya zo wajen annabi wa amarahu an yaqra khadija assalam min rabbiha cewa Allah ya ce a karanta ma khadija sallama wa fihi qala suhaili a ciki sai Suhail ya ce istadalla bi hadha bi hadhihi qissa Abubakar bin Dawud Abubakar dan Dawud ya kafa hujja da wannan kissa ala anna Khadija afdalu min Aisha cewa Khadija ta fi Aisha falala li'anna Aisha ta saboda ita Aisha sallama alaiha Jibril Jibril ne mata sallama min qibli nafsihi a karan kanshi wa Khadija ablagha salam min rabbiha ita ko Khadija Allah ne ya ce mala'ika ya isar. Waza ama bunul arabi, abubakar ibunul arabi mai alifin da lamun, namun kenan mai littafin al'awasin min alƙawasin. Annahu la khilafa ya ce babu wani saɓani fi anna Khadija afdala min Aisha, cewa Khadija ta fi Aisha. Waradda bi annal khilaf sabitan kadiman. warudda sai ake raddi cewa kai wannan sabani fa tuntuni yake wa in kana raje a fadilati aisha bi hadha wa bima taqaddama yace to in dai akan wannan matsalar ne gaskiya khadija tana gaba da aisha da kuma ƴan wasu abubuwa da za a kafa hujja da su kun gano wannan ne ku to bayan da malai ya kawo wancan sai ce wal maqasudu abin dai nufi mun gano wannan da ku hona anan أن الخلاف بين العلماء في المفاضلة بين خديجة وفاطمة مشهور abin da ake so da gaya muku malamai bayani ya shahara sosai tsakaninsu an yi ta taɓurza shin da khadija da fatima wanne tafi da aisha da aisha tsilaisul maqamu huna maqamu tahririr khilaf fi zalika malai ce bayanin da muke anan ba mun tsaya ne mu tantance wanne ne yake da falalan baballantana mu kwararo hujjoji wa innamal qasdu huwa bayan butlan da'awar rafidi sai dai abin da yasa aka kawo maka wannan dan a bayyana maka cewa wannan dan shi'a abin da ya faɗi ba gaskiya bane fi za'amihi wajen riyawan shi cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama qad nassa ala tafdil khadija cewa wai annabi ya kawo nasi karara cewa wai khadija tafi ala aisha tafi aisha falala wa sarraha bi zalika kuma ya kawo bayani ƙarar ya ce annabi ne ya faɗa. Iz law hasala zalika da haka ya faru lamaktalafal ulama ai da malamai ba su sabani akan wannan ba hada ikhtilaf kabir fil mufadala bainahun da malamai ba su sabanin wanne ne ta falala a ciki ba inda annabi ya yanke hukunci haka ne ko ba haka bane to ƙarya yake yi wa ala kulli halin malaci duk inda kai aka komo dai falaysa fadlu ihdahunna ala al-ukhra in aka ce Khadija ta fi Aisha ko Aisha ta fi Khadija, to cikin ma kowace ce aka rinjayar bi mata'anin babu wani abin suka alal mafudolati ga wacce aka fi falalar. Bal fi haza akbaru dalilin ala uluwi makanati ha'ula'in nisa a thalatha. Bala ce duk inda aka ya komo dai ana ma ƙara tabbatar da falalan waɗannan mata uku ne, Fatima, Khadija, Aisha. حيث إن الخلاف لم يخرج عنهن في أنهن أفضل نساء الأمة كودا ما أنشي وانشا تافي تو ɗayan da aka fi ba a fitar da ita cikin tafi sauran matan falala da albarka baki ɗaya ba. Haka ne, kuma Aisha fa tana cikin wanda Allah ce lastunna ka ahadin minan nisa tana ciki. Ina fatan mun gano wannan da kyau, amma kaga da jani a samawai saboda kiyayya ya shafa ma idan shi to kai ruba idan shi bam ya zo da wancan shirman. To shi ne sai Mala yake cewa haza na ƙido ma ƙasa da horrafidiyul haƙit, wannan ya saba ma abin da wannan mugun ɗan shi'a mai mugun manufa ya nufa, fa inna ho ara inna ma ara da bi tafdila Khadija ala Aisha, in mutane suka yadda cewa Khadija ta fi Aisha, to yana nufin ta kusa Aisha, ya rage darajan Aisha wa haza min jahalihi. wannan fa jahilcin shi ne wa qillati fahimihi da kuma karancin fahimtar shi fa mallazi yadurru aisha me zai cutar da aisha law kana saniya aw thalitha nisa'il umma fil fadli in ta zama ita na aji na biyu ko tana aji na uku a cikin matan al'umma baki daya wa hal haza mud'atul lihtiramiha wa taqdimiha amin naili minha wa ta'an fiha wannan yana nuni akan cewa a girmama aisha ne a kaddara ta a ga darajanta ko ko yana ba da daman zagi ne gare ta. Darajanta da kimanta yake bayyana cewa tana daga cikin mata masu falala masu daraja ai. Wal hukumu fi haza laka ayyuhal qari. Hukunci da ya rage naka ya kai mai karatu. Wa bihi ta'rifu mada dalali haula'ir rafida. Da wannan ne za gane iyakan batan waɗannan ‘yan shi'a wa baladati afhamihim da kuma rudu da balidanci na tunaninsu wasakhafi uqulihim da kuma lalacewan tunaninsu da hankalinsu da suka suna irin wannan shiriri ta da rikici da bayyana abin da ba daidai ba ina fatan mun gano wannan da kyau ya kamata kowa ya fahimci wannan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum